من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن أمك السادة آخر ما أخذناه من الدرس شنو من من كرنت الممنوع من الصرف haka wato kenan zai zanto shine babi na biyar cikin babuka na ma kharja al asl ko ma yajri fihi al i'rab bil alamat al i'rabiyya al far'iyya to da kyau sai babi na gaba wannan shine darasi na goma sha daya
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء والتاء فيهما وتفعلين وترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بهذتها ناو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا
جميل جميل wato babi na shida daga cikin babukan da ake yin li'irabi ta hanyar al'alamatul i'rabiyya al-far'iyya shine babi na al-amsilatul khamsa waɗansu malaman nahawun sukan ce musu al-af'alul khamsa fi'ilai guda biyar asalin su fi'ilai ne guda uku su amma kowanne a guda biyu daga cikin su kowanne ya kasu kashi biyu ɗayan kuma yana nan a yadda yake kaga in ka hada su zama nawa kenan biyar amma fi'ilai ne guda uku domin wato yaf'ala ne ne da taf'alina da kuma taf'aluna kaga idan ka dauki yaf'ala ne sai taf'alina sai taf'aluna kaga fi'ilai guda nawa kenan guda uku to amma wannan yaf'ala ne a kuma cewa a iya cewa taf'ala ne an gane ko kaga yaf'alani lil ghaiba wa taf'alani lil mukhataba haka nan gurin taf'aluna a iya cewa kuma yaf'aluna kaga taf'aluna lil mukhataba yaf'aluna lil ghaibin hada li dhamir al ghaibin wa hada li dhamir al mukhatabin kamar nan gurin yaf'alani lil ghaiba lil ghaibaini wa taf'alani lil mukhatabaini kaga taf'alina tsakiya ci guda ci daya don haka dai wato fi'ilan guda nawa kenan asalin su guda uku ne amma al-awwal wa thani minhuma yatanawwa ila dhamir al-ghaib wa dhamir al-mukhatab wato shine dukkan wani fi'ili mudari'i dukkan fi'ili mudari'i wanda yake usnida ila alif at-tathniya aw ya al-mukhataba aw waw al-jamaa kullu fi'lin mudari'in usnida ila alif at-tathniya aw ياء المخاطبة أو واو الجماعة to kaga idan ka hada guda uku kenan ko fi'il mudari usnada ila alif at-tasniya yaf'alani taf'alani usnada ila ya al mukhataba ita ce wannan ya din taf'alina an gane ko usnada ila wawul jamaa to ina fata an fahimta to shi ne sa wadansu sai su ce musu al af'alul khamsa wadansu su ce musu al amsalatul khamsa da abin da ka faɗa yayi ko al af'alul khamsa ko al amsalatul khamsa kamar yadda shi ne ya faɗa mana ina fata an fahimta to wannan yana ɗaya daga cikin babuka waɗanda ake yin irabi ta hanyar al'alamatul irabiyya al-far'iyya ba al'alamatul irabiyya al-asliya ba ina fata kun fahimta wa hiya taf'alani wa taf'aluna bil ya'i wa ta'i fihima wa taf'alina faturfa'u bi thubutin nun sai ai musu rufa ta hanyar tabbatuwar nunun wa tujzamu wa tunsabu bi hazfiha sai ai musu jazma ko nasaba ta hanyar shafe nono din Allah ce fa in lam taf'alu wa lan taf'alu kaga fa in lam taf'alu lokacin da aka ce lam kaga wannan fi'il mudari ya zo me majzum to sai zanto alamatul jazmi shine me hadfun nuni haka lokacin da aka ce lan taf'alu asalin sa ayi taf'alu ne amma tunda nan tashi da lan tashi ga zo me mansub sai zanto mansub me maza bi hadfun nuni ina fata an fahimta haka in wannan din ne yaf'ala ne lam yaf'ala lan yaf'ala an gane ko انظر الى قوله تعالى اذا هم الطائفتان منكم ان تفشلا اي kaga tafshala ne amma da an ta shiga tunda tana haifar da nasaba sai ya zanto mansubu bi maza bi hazfin nun da hakuri wannan wayar yau istisna'i ce akwai kan gidanmu da za su zo daga daura ana sai musu to su sanar da ni akan wakan lauda ya ta jiran kuma idan amma ta'if ta nemin kuma an tafshala kaga an dinnan sai ta haifar da me nasaba nasaba din nan shine ya kai me harfin nuni an gane ku to wannan adin kula kenan ga sharhi nan zai
الباب الثالث مما خرج عن العقل الأمثلة الخمسة وهي كل فعل مضارع اتصلت به به ألف الاثنين نحو يقومان للغائبين وتقومان للحاضرين أو واو الجمع أنه يقومون للغائبين وتقومون للحاضرين أو ياو المخاطبة أنه تقومين
shi kenan ina ga wannan ba sai na fassara ma da fasawa abin da na faɗa nan gurin shine ne ya faɗa mhm wa hukum hadhihi al-amsala هذه الأمثلة الخمسة أنها ترفع بثبوت النون نيابة عن الضمة وتجزم وتنصب بهبتها نيابة عن السكون والفتحة مم.
تقول أنتم تقومون ولم تقوموا ولن تقوموا رفعت الأولى لخلوه من الناصب والجازم Mm.
وجعلت علامة رفعه النون وجزمت الثاني بلم ونصبت الثالث بلن وجعلت علامة النصب والجزم حذف النون مم.
قال الله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فالأول جازم ومجزوم مم.
والثاني ناصب ومنصوب مم.
وعلامة الجزم والنصب الحذف jamil na gano wannan a fili yake hukuncin su shine ya rufa ta hanyar tabbatar da nunun niyabatan an dhamma fa nunu hadhihi takunu niyabatan an madha an dhamma lokacin da kace yaf'alani fi'l mudari'un marfu'un li khuluwihi min an-nasib wal jazm wa alamatu nasbihi me thubutun nun niyabatan an dhamma thubutun nun niyabatan an dhamma haka lokacin da zaka ce taf'aluna sai ce fi'li mudari marfu' li khuluwihi min an-nasib wal jazm wa alamatu raf'ihi thubutun nun ina fata an an fahimta haka lokacin da zaka ce anti taqra'ina fa taqra'ina fi'lun mudari'un marfu' li khuluwihi min an-nasib wal jazm wa alamatu nasb wa alamatu marfu' wa alamatu raf'ihi thubutun nun amma lokacin da kace antuma lam taqra'a kitabakuma lam taqra'a kaga ya zanto mansub majzum majzum bilam wa alamatu jazmihi harfin nun haka idan ka ce uridu minkuma an tazhaba ila madrasa an tazhaba kaga ya zo me mansub bi an wa alamatu nasbihi hazfun nun ina ba dan fahimta saboda haka wannan sahal jiddan antum taqumuna wa lam taqumu wa lan taqumu lokacin da kace taqumuna rafa'atul ula taqumuna ka kai masa rufa'a لقلوه من الناصب والجازم دم فيه لمضارعه الذي لم يسبقه ناصب ولا جازم وجعلت علامة رفعه النون sai kace antum taqumuna wajazamta tsani na biyu sai ka masa jazama lokacin da kace lam taqumu bi lam saboda lam da ta shiga cikin sa wa nasabta thalith na uku sai kai masa nasaba da kace lam taqumu waja'alta alamatan nasbi wal jazmi hazfan nun sai ka mayar da alama da za a shirye da ita a gane cewa hadal fi'lu majzumun aw mansubun shine hazfun nun qala Allah ta'ala fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fa in lam taf'alu wa lan taf'alu al-awwal jazimun wa majzum wato na farko lam taf'alu an samu jazim shine lam ko fi'li mudari da ya zama majzum ta hanyar me shafi nun والثاني ناصب ومنصوب نبي لن تفعلوا أنسى مناسب الناصب شيني من حرف مي لن ومنصوب شيني فعل مضارع يزوم منصوب بماذا بحذف النون وعلامة الجزم والنسب والنسب الحذف هنا فتان فهمت شيني ابن مالك يتا- وجعل لنف- لنهو يفعلان النون رفعا كتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنسب سما كلم تكوني بترومي مظلمة شكرا شكرا بيتي بيو duk inda kaga ire-iren ya fa'ala ne wato kaga kamar me kenan ta fa'ala ne ya fa'ala ne ta fa'ala ne ka sa masa nun raf'an a halatar raf'i kenan an gane ko kamar kuma tada'iyya kaga dukkan fi'li mudari idza usna ila ya al mukhataba wa taf'aluna kaga dukkan fi'li mudari idza usna ila wawul jam sai ce dukkan su zaka sanya masa nunan raf'an a halatar raf'i amma wa hazfuha idan kaga an shafe nunan din nan lil jazmi wan nasbi to a cikin hali na nasaba kenan da me shine wa hazfuha lil jazmi wan nasbi sima sima bi ma'ana alama hiya alamatu al i'rab al far'iyya hazfu nun hiya alamatu al i'rab al far'iyya fi halatay an nasbi wal jazmi kalam takuni litarumi mazlima ya kawo misali cikin baiti biyu ya bada kaida ya bada misali sai ce mai gaba babi na gaba والفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحق آخره نحو لم يغضب ولم يخشى ولم يرمي هذا الباب السابع مما خرج عن الأصل وهو الفعل المضارع المعتل الآخر نحو يغزو ويخشى ويرمي فإنه يجزم بحذف آخره فينوب حذف الحرف عن حذف الحركة تقول لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي
shikenan babi na gaba shine babi na bakwai alfi'il almudari' almutal al-akhir fi'il mudari'i wanda yake ake kiransa a nahawance almutal al-akhir mara lafiyan karshe wanda karshen sa baya da lafiya bai ma na fi akhirhi harf al-illa a karshen sa an samu harf al-illa kamar fi'il mudari'in da mudari'i da yake karshen sa alifun ne ko wanda karshen sa ya'un ne ko wanda karshen sa wawun ne menene misali na fi'il mudari'i wanda yake karshen sa alifun kamar me hmm? ya kuke jin tsoron faɗa sai ka ce wanda za yakhsha haka ne ko da kome yas'a da kome eh yabqa haka ne dukkan wannan karshen sa alifun ne kome eh ban ji ba yalqa haka ne duk wannan karshen sa alifun ne wato duk lokacin da suka ce harafin karshe suna nufin alifun ko ya'un suna nufin me aka yi furci da shi ba me aka rubuta ba don wani zai iya zuwa ce ah ai karshen wannan ya ara ce duka sai mu ce mu ba ya ara din muke kallo ba aluja din da ke kanta tunda shi ne baki ya furta da shi ba a furta ya din ina fata mun da haka abinda ake izina da shi me baki ya faɗa ba mai alkalami ya rubuta ba kaga nan kowanne fili mudari ne wanda yake akhiru alif sai wanda yake akhiru ya kamar me eh yarmi yajri duk wannan karshen sa ya sai me yamshi sai me yabni haka ne duk wannan karshen sa ya unne shi ma kaga ana lura da me aka furta da baka daga nan gudan sai wanda yake akhir huwaw yad'u jamil yadnu yasmu yanmu haka ne ya'lu jamil bari mu cike da shi dan mu kyakkyawan fata ko tunda ya'lu kar mu cike da wala eh dukkan su fi'il mudari'an dukkan su kun ga ko da akwai kyakkyawan fata yad'u kaga kaga ai addu'a kenan addu'a kuma ita ce ibada yadnu kaga ni ma'ana dai zamu yi kyakkyawan fata yana kusantar ubangiji yasmu kaga daga sama yasmu ne daukaka yake nufi shi ma yanmu habakar abu daga annama'u an fahimta ko nama yanmu jamil ya'lu daga ala ya'lu to kaga nan gurin kowanne ɗaya daga cikin nan gurin mutan al-akhir sawan kana akhiruhu alifan aw ya'an aw wawan to shine fi'li mudari al-mutal al-akhir aha fi'li mudari wanda yake al-mutal al-akhir fayujzamu bi hadfi akhirih akan yi masa jazma ne ta hanyar shafe karshen sa nahu lam yagzu an gane ko kamar lam yad'u lam yadnu lam yasmu lam yanmu da za a shafe me karshen sa lam yakhsha lam yalqa lam yas'a lam yabqa ka shafe karshe din kenan kamar kuma lam yarmi lam yajri lam yamshi lam yabni wato zaka shafe karshe din ita ce alama ta me da jazma kenan sai ta me هذا الباب السابع مما خرج عن الأصل وهو الفعل المضارع المؤتل الآخر نهو يغزو ويخشى ويرمي فإنه يجزم بحذف آخره أكن يمس جزما يتهنجر شافي كرشي فينوب حذف الحرف عن حذف الحركة سيزنتو شافي حرفي شيني كي وكلتر سكوني domin sukuni shine kun san a islahin sai ke tame hazful haraka yana nufin sukuni taqulu lam yaghzu lam yakhsha wa lam yarmi ina fata an fahimta wato kenan anan gurin bi ile mudari al mutallu al akhir idan ya kasance marfu'i ana kaddara masa rufa ne a karshen sa haka ne ko idan kuma ya kasance mansubi nan ma ana kaddara masa me nasaba a karshen sa amma idan ya zanto majzumi sai ai me sai a shafi harfin karshe amma ko da yake zai zama wannan ka'idar gaba ɗaya kenan ta zama ka'ida amma domin lokacin da muka ce yakhsha yas'a lokacin da babu annasir da aljazam anan mun ya zama fi'li mudari'i marfu marfu bi maza bi dammatin muqaddatin ala akhiriha mana min zuhuriha ata'azzur lokacin da muka ce yarmi ya zama fi'li mudari'i marfu haka ne ko bi dammatin muqaddaratin ala akhirihi mana min zuhuriha الثقل هكا الوقت انما كنت يدعو شي ما دي بضمة مقدرة على اخره منع من ظهورها الثقل دي كما بون فهمت dan idan ka ce yarmiyu akwai nauyin fada baka yad'u akwai nauyin fada amma yarmi akwai suhula yad'u akwai suhula idan mana min zuhuri hasikan ashe kenan idan fi'li mudarihi mutal al-akhir idan to marfu'i gaba daya ana qaddara me rufa'a ana qaddara dhamma muqaddara ala akhirih فإذا كان آخره ألفا نقول منع من ظهورها التعذر وإذا كان آخره ياء أو واوا نقول منع من ظهورها الثقل جميل إذا يكسن في حالة النصب فا إذا يكسن في حالة النصب هكذا معاملance shi ko akwai bambanci na'am menene bambancin eh فتكون ban fahimci abin da ka faɗa sosai ba فتكون الضمة الظاهرة فتكون النس فتكون فتكون الفتحة ظاهرة على آخره في جميع الحالات الثلاث في حالة النسب معنى إذا كان هذا منصوبا نأتي بفتحة ظاهرة طيب ya fahimci abin kaga da zai tabiri ne kawai zai wahalar da idza kana mutallan bil wawi yakunu mansuban bi fatahatin zahiratan ala akhirih sai mu ce me an ya da'uwa ba ku da misali da za ku kawo cikin alkurani ba ku da shahid lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idan lan nad'uwa kaga ya zanto bi fatahatin zahiratan ala akhirih la'anna akhiruhu wawan aha idan ya kasance fa ya ce ita ma ta kuna bi fatahatin zahiratan ala akhirih muna da misalin su cikin alkurani eh banjo فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية كذا أن تبتغي كذا نقول ما دي زنتو فتحة زنتو ظاهرة wato amma a nan gudu sai ta zama me muqaddara muqaddara kaga kenan fi halatin raf'i ana kaddara me damma fi halatin nasbi ana kaddara damma idan kana fi halatin nasbi ana kaddara fata idan kana akhiruhu alifan sannan kuma ana tabbatar da fataha din zahira idza kana akhiruhu wawan aw ya'an jamil jiddan amma a halatul jazm fa gaba daya ana tafe karshen sa ne na'am ci gaba
فصل تقدر جميع الحركات في نحو الغلام والفتى ويسمى الثاني مقصورا والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا والضمة والفتحة في نحو يخشى والضمة في نحو في نحو يدعو ويقضي وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو علامة علامة الإعراب على ضربين ظاهرة وهي العصر وقد تقدمت أمثلتها ومقدرة وهذا الفصل معقول لذكرها جميل يا إسحاق wato idan kun lura dai mun kammala da babuka guda bakwai da ake yin li'irabi bil alamat al irabiya wanda suke al far'iyya ina fata an fahimta wato idan to al irab bil huruf kenan la bil harakat al huruf aw ma huwa fi ma'anaha kamar shafe harafin tabbatar da harafi ko shafe shi zanto shi ne mai alama na li'irabi kaga tabbatar da alifun a cikin musanna fi halatar nasabi ko alwawu fi halatar raf'i ko alya fi halati aljar abu a cikin mai nake so in ce a cikin al-asma'ul sitta ko al-asma'ul khamsa ina fata mun fahimta kaga wannan li'irabi na bi maza bil huruf haka lokacin da aka ce an shafe harafin da kaga dai li'irabi na bi maza bil huruf la bil harakat to dama babuka ne guda bakwai kamar yadda ya faɗa cikin babukan nan guda bakwai guda biyar daga cikin su asma ne guda biyu su ne me af'al guda biyar da suke asma su ne na farko da muka fara shi ne me al asma usitta daga nan sai me al musanna daga nan sai me jam'ul muzakkar salim amma shi ibn ibn hisham ya faɗi ya faɗi wannan suna nashi bai ce ba jam'ul muzakkar salim al jam'u bi maza jawul zakar sanu magai madai dauji kenan dauji kenan daga nan sai na uku shine me madu mai abi alifin amma da zai ce jama'ul muannas salim jamil shi nake nufi madu mai abi alifin wata daga nan sai me ma la yansarif al-mamnu min as-sarf ma la yansarif kaga wadannan dukkanin su asma ne to daga nan gurin guda biyan karshe wadanda suke fi laifi ne wanda muka yi yau wato al-amsalatu al-khamsa da kuma الفعل المضارع المعتل الآخر هذه هي الأبواب التي يجري الإعراب فيها بالحروف كوكتي يجري الإعراب فيها بالحروف كوكتي يجري الإعراب فيها بالعلامات الإعرابية الفرعية تند علامة الإعرابية الأصلية كارجا كاسانسو ina fata an fahimta wai dan mu tara hankalin mu akai ya riga ya wuce dan yanzu wani abu ne zamu shiga wannan wanda zai faɗa kamar wani istisna'i ne daga wancan idan ya faɗi shi za a gane na'am
a kawo misali da masaji to idan ya zo akan wannan daga mutan ba a yi masa nasara ban ji ba sai ya zo a wannan yanayin nan mabadi ba za a yi masa nasara ba za a masa ilahi wala yin dare wani kuma nan sa qur'ani haka ba za masa nasara kamar ina ya yi riga faɗa maka ya ce idan ya zama mudaf ko ya zanto bil alif wal lam mun karanta a ciki lazin kana gingine ne dan ka jingina a jikin amud la'annaka tastadiru ila amudin fa yana daga cikin ma misalin da ya kawo cewa wannan ya fita alif da lam din su suka hana ya zama haka na'am faslun tuqaddaru jami'ul harakati fi nahwi gulami wal fata wa yusamma athani maqsuran wad dammatu wal kasratu fi nahwi al qadi wa yusamma manqusan wad dammatu wal fatatu fi nahwi yakhsha wad dammatu fi nahwi yad'u wa yaqdi wa tazharu al fatatu fi nahwi inna al qadiya lan yaqdiya wa lan yad'uwa wannan fasali ne da yake sun yi magana akan cewa to qaddaru jami'ul harakat fi nahwi gulami ana qaddara dukkan harakat ar-raf'u ad-dammatu kai wal fathatu wal kasratu duk ana qaddara su fi nahwi gulami a cikin kwatankwacin kalmar gulami shine dukkan wani suna wanda yake a ƙarshen sa harafin sa na ƙarshe harafi ne wanda yake wato dukkan wani suna da aka yi idafar sa zuwa ga ya'ul mutakallim dukkan wani suna da aka yi kamar yanzu kitab gulam ina fata an fahimta to idan kai idafar sa zuwa ga ya'ul mutakallim zaka ce me kitabi zaka ce gulami to yana nufin cewa kitabi haza kitabi to a nan gurin kaga haza ya zama mubtada kitabi ya zama me khabar to amma a nan gurin dole kaddara masa zaka yi rufa dan dan khabar marfu'un ne to anan gurin sai ka ce kitabi khabarun marfu'un bi dammatin muqaddaratan ala akhirih mana min zuhuriha ihtigaz al-mahall bi harakati al-munasaba ina fata mun fahimta kaga dai zaka kaddara masa kenan an gane ko haka da zaka ce ra'aitu gulami kaga gulami anan gurin ya zama me qara'atu kitabi kaga kitabi ya zama me mafulan bihi mansub shi ma zanto kenan mansub bi fatatin muqaddaratan ala akhirih mana min zuhuriha ihtigaz al-mahall bi harakati al-munasaba haka illa zaka ce nazartu ila kitabi qara'tu fi kitabi nazartu ila gulami marartu bi gulami kaga dai ya zanto majrurun bi kasratin muqaddaratin ala akhirih ma la min dhuhriha istigad al mahalli bi harakatil munasaba kaga ko da mun ce bi gulami wannan mi din da ta zo ba ita ce asalin harakatul irabin ba harakatul munasaba ce ina fata mun fahimta shine abin da yake nufi da yake tuqaddaru jami'ul harakati fi nahwi gulami an gane ko wal fata haka a cikin kalmar al fata shine dukkan wani suna wanda ya kare da alifin lazima alifin lazima ita ce alifin din da ba ta canjawa tabbatacciya ce akan kalmar alfata kaga shi ma tuqaddaru jami'ul harakat ja al fata ra'aytu al fata wa marartu bil fata fa yakunu ja al fata marfu'an bi dhammatin muqaddaratin ala akhirih wa la min zuhuriha thiqal wa ra'aytu al fata منصوبا بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل أو مررت بالفتى مجرور بكثرة مقدرة على في آخره منع من ظهورها كذلك الثقل كاغا شي ما تقدر عليه جميع الحركات ويسمى الثاني مقصورا نفر النبي sai a ce masa al-maqsur shine al-fata والضمة والكسرة أنا قدر ضمة لكسرة كأي في نهو القاضي أكلمر القاضي ويسمى منقوصا كلمر القاضي ده abin da ya kama da shi kamar ka ce alqadi ka kuma ka ce me adda'i as-sa'i aljari almashi al'ati ina ba ta fahimta ana ana kaddara ana kiran shi da suna manqus ko sama manqusan wa dhammatu la fatatu fi nawi yaksha ana kaddara dhamma da fatha a kwatan kwatan kalmar yaksha dhamma da fatha kaddara ta ake an gane ko wa dhammatu ana kaddara dhamma kadai fi nawi yad'u cikin kwatan kwatan kalmar yad'u wa yaqdi وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو فتحة تنا بينا الكلمة القاضية القاضي لوقت انك إن القاضي دكما يقضي لوقت انك لن يقضي دكما يدعو لوقت انك لن يدعو كما يدعو كبار مساعد سابايا ga sharhi alamatul irabi ala darbaini abinda da yake so ce alamomi ne irabi kashi biyu ne wa hiya zahira akwai alama zahira wa hiya al-asl sune al-alamatul asliya wa qad taqaddamat amsalatuha misalin su ya riga ya gabata a can baya wa muqaddara da kuma waɗanda ake kaddarawa wa hadha fasl maqudul li zikriha nan zai bayani ne dangane da alamatul irabiya al muqaddara wato idan kun lura abin sakamakon da zaka fita da shi dangane da alamatul irabiya zaka iya cewa suna da manyan kaso guda biyu an gane ko ala alamatul irab guda biyu ne ko ba haka ba akwai al'asliya ina fata an fahimta akwai me alfar'iyya su waɗannan al'asliya ɗin sun kasu gida biyu akwai al-zahira akwai al-muqaddara ina fata an fahimta domin lokacin da kace ya ƙarahu ta ga marfuwa mai maza babban mutum zahira amma lokacin da kace ya qadi ya zama marfu mai maza bi dhammati muqaddara kaga dhamma sawa'un kanat muqaddara aw kanat zahira dukkan su dai sun zo me suna cikin alamatul arabiya al asliya amma lokacin da kace marfu'un bil wawi niyabatan an dhamma mansubun bil fatati bil bil alif niyabatan an al fatati ina fata an fahimta to kaga wannan ya zama alamatul arabiya me kenan al far'iyya amma da muqaddara da zahira dukkan su alamat ne mai asliya da illa iyaka nan gurin su zanto alamat zahira nan gurin su zanto alamat muqaddara wanda kaddara su ake ina fata mun fahimci wannan to shine ke cewa alamatul i'rabi ala darbayn zahiratin wa hiya al-aslu wa taqaddamat amsalatuha wa muqaddaratin da kuma alamatul nabiya da kaddara su ake wa hadha al-fasl ma'qud li dhikriha wannan fasalin gaba daya an kulla shi ne dan ambatan al-alamatul i'rabiya al-muqaddara kar wani ta faɗa su da alfar'iyya din can da muka wuce almuqaddara falladhi yuqaddaru fihi al-i'rab khamsatu anwa abinda ake kaddarawa al-i'rabi kala biyar ne kaga nan wannan yana da muhimmanci mutum ya san abinda ake kaddarawa al-i'rabi duk abinda ba wannan bake nan al-i'rabin sa ba kaddara shi ake ba tabbatar da shi ake imma bil alamat al-asliya wa imma bil alamat al-far'iyya amma wanda kaddara shi ake guda biyar ne ahaduha shine me أحدها ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته وذلك الاسم المقصور وهو الذي آخره ألف لازمة نحو الفتى تقول جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى فتقدر في الأول ضمة وفي الثاني فتحة وفي الثالث كسرة وموجب هذا التقدير أن ذات الألف لا تقبل الحركة لذاتها جميل kashi na farko cikin su ma yuqaddaru fihi harakatul i'rabi jami'uha wanda ake kaddara masa da dukkanin alamomi na i'rabi kowanne kaddara ta ake babu guda ɗaya ba a kaddarawa saboda me لكون الحرف الآخر لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة don kasancewar harafin karshe din baya karban haraka shi yasa sai ake kaddara harakat din dukkanin su وذلك الاسم المكسور شين سونا وانك كلا المكسور منين سونا المكسور وهو الذي آخره ألف لازمة شين واندا كرشانسا ألف تي تبتتيا كمر لفظ الفتاة ذاك تي جاء الفتاة رأيت الفتى ومررت بالفتى فتقدر في الأول ضمة وفي الثاني فتحة وفي الثالث كسرة وموجب هذا التقدير أن ذات الألف لا تقبل الحركة ذاتها kun gane ko yace abin da sa ake kaddara jami'ul harakat a lafazin alfata da duk abin da ya kama da shi mimma yusamma bi maza bil maqsur wa huwa kullu kullu ismin akhiruhu alifun lazima banda alfata wani suna za ku iya kawowa al-asa jamil al-asa haka lafazin Musa akhiruhu alifun lazima Isa akhiruhu alifun lazima Al-Aza shi ma akhiruhu alifun lazima idan dukkan wani suna wanda yake al-maqsur shi ko al-maqsur shine kullu ma kullu ma kullu ma kana akhiruhu alifan lazima to wannan shine al-maqsur to tuqaddaru fihi jami'ul harakat al-irabiyya saboda me saboda al-alif ba ta iya karban haraka shi yasa kawai ake kaddara wato harakat din ba ta bayyana a fili alif bayan za ta karbi fataha ko ta karbi kasra ko ta karbi dhamma ita alif a karan kanta dan harafi ne wanda shi jansa ake yi baya karban wasali ina fata mun fahimta kun ga kenan a larabci akwai bambanci tsakanin alif da alhamza alhamza da wani ba ita ce alif ba dan kar wani ya gani ya rikice dan wani zai zo ce maka a to ba muna cewa ba inna a da ya aka dan alif ta karba kasra mu ce a wannan fa ba alif bace alhamza ce ko anna ina fata mun fahimta kaga duk wannan ai ba alhamza bace ba ba ba alif bane ba menene alhamza ce duk alif da tashi to shi wannan tashin ai alhamza ce ba alif bane ba saboda haka wannan shi ake magana amma alif wanda yake single din shi haka wanda baya da alaka da tashi a sama ko tashi a ƙasa to wannan shine me alif kadai wanda shi kaga harful maddi ne to irin wannan babu yadda za a iya karɓo wasali sawa'un damma ko fataha ko kasra to shi yasa sai a kaddara masa damma din ko a kaddara masa fata ko a kaddara masa me kasra alfata kaga karshe din alif ne alif ne gashi ba alhamza bace ba ina fata an fahimta saboda haka kaga idan da zaka dauki kalmar mil'u ka karshen sa menene alhamza ce kaga shi wannan ai bai zama makasur ba tunda karshen akirhu hamza shi kaga mil'u mil'i mil'a gwargwadon yadda li'irabin sa yazo amma kaga abin da yake karshen sa alif ne shine ake wannan maganar to shine kuma ake kira da suna al-maqsur al-maqsur bi fat ina fata an fahimta to wannan kala na farko kenan allazi tuqaddamu tuqaddaru fihi me jami'ul harakat wa huwa al-maqsur daga nan sai al-thani الثاني ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها لا لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته بل لأجل ما اتصل به وهو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم ناو غلامي وأخي وأبي وذلك لأن ياء المتكلم تستدعي
انكسارا انكسار ما قبلها لأجل المناسبة فاشتغال الآخر الاسم الذي قبلها بكثر بكثرة المناسبة منع من ظهور حركات الإعراب فيه نبي ما يقدر فيه حركات الإعراب جميعها شما أبين أكي قدر مسا دكان ألامومين الإعرابي الضمة الفتحة الكثرة دو أنا قدر متى سبو دمي لا لكون الحرف الآخر منه لا يقبل الحركة لذاته بعدن حرف كرشان سباشي بايا كربان حركة آه حرف سنة كرشان كربان حركة بل لأجل ما اتصل به سيدي سبو دا أبن دي سادو دا كرشان ناسا وهو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم شين دكان سونا وان أكا جنجي ناشي زوغا ياء المتكلم kamar kitabi gulami abi akhi baiti manzili sayyarati darajati kullu hadhihi asma ittasalat biha ya'ul mutakallim dukkan sunan da ya'ul mutakallim ta sadu da shi nahu gulami wa akhi wa abi wa zalika li anna ya'al mutakallim domin ita ya ta al mutakallim tastada'in kisara ma qablaha tana tilasta yin kasara ga abin da ya rigaye ta ga ya din nan gurin ya'ul mutakallim din ga ta nan gurin to duk abin da ya riga ta zuwa nan gudu dole zan to maksur ita ya ulmu takallim kaga idan gulam ta ce kaga ba mimun bace ba kaga dole ta zanto maksura saboda me ya din ce ta wajen ta kasra ya kace gulami bayan da yana gulamu ina fata an fahimta haka idan kitab ne kace ga bawun dinka nan amma tun daga yawon mutakallim dole ka ce me kitabi ita ya'un din nan ita ce take wajabta yin kasara ga abin da ya zo kafin ta shine tastada'i in kisara tana tilasta yin kasara ga ma kabla ha abin da ya riga ita zuwa ina fatan kun fahimta ita yawon mutakallim ka'ida take nan li ajli munasaba saboda munasaba munasaba shine ita ya wadda take ba mai wasali ba ka'idar ta dole ganta ake kenan daure ta ake dukkan ya inda take in dai ba ta da wasali to duk ma harafi kai in dai ba da wasali to me gare shi dauri gare shi to ya da take da dauri menene ya kamata ya daure ta ya sa a shata shine wasalin kasa ita ce munasaba da ke tsakanin kasra da me da ya kamar yadda ake samun munasaba tsakanin fataha da me alif kamar yadda ake samun munasaba tsakanin wawun da bamma ina fata an fahimta wato kenan ba a jan alif sai fataha ce ke jansa ba a jan ya'un sai me kasra ba abin da ke jan wawun sai me hadhihi hiya munasaba munasaba din ja din wannan islahin namu na gida yana da amfani a ce fa da wata likasa ita ce fi fi ta ja sawaidi sawaidi din ne ba shine ya'un ba to kaga wannan ma'ana zaka ce fi fi fi akwai ja kenan kaga kenan ba ba dauri bane ba shi yasa wannan ya sha bamban da as-sayf domin yawon din da ke nan sayf ta sha bamban da yawon din da ke cikin fi ina fata an fahimta duk da kowace dauri ne da ita shi yasa islahin su ma ya sha bamban daban dan a ce al-lin can gurin a ce al-mad a nan gurin yawon ta zama harfin lin a can gurin kuma ta zama me harfin maddi saboda wannan ja din haka duk da cewa a cikin lin akwai nau'i na maddi amma bai fi bayyana ba irin yadda yake cikin me cikin fi ina fatan kun fahimta fashtigalu akhir al-ismi allazi qablaha bi kasrati al-munasaba shagaltuwar karshen suna wanda yake kafin ya karshen suna dake cikin gulam menene karshen sunan mim menene karshen suna dake cikin kitab ba to shi ne ke cewa fashtigalu akhir al-ism alladhi qablaha shagaltuwar karshen sunan da yake kafin yawon din bi kasratil munasaba da kasra ta munasaba mana amin zuhuri harakatil i'rab fihi ya hana bayyanar alamomin li'rabi a karshe ina fatan fahimta dan karshen ya riga ya shagalta da me haraka da ya kamata a yi waya tunda ka jingina sunan zuwa ga me ya abin da ke nuna cewa abin da ya kawo wannan kasarar ta nan gurin ya unce ta tilasta ta ta yadda inda zaka cire yawun din to da nan gurin sai koma ya zama mai gulamun nan gurin ba sai koma ya zama mai kitabun ina fata an fahimta amma da ka kawo ya sai ya tafi da ta shafe wannan dole ka koma haraka ashe wannan haraka ta nan gurin ba ta irabi bace ba haraka ce ta mai ta munasaba shine dacewa da ya shi yasa suke karanta harakatul munasaba dacewar ta da ya ko da ka ce qara'atu fi kitabi kaga qara'atu fi kaga harful jarr ne kitabi ya zanto majrurun to dan matambaye ya tambaye ka majrurun bi ma'ana dole ka ce bi kasratin muqaddaratin ala akhirih dan wannan fi kitabi wannan kasar da nake kallo ba ta li irabi bace ba ta me ce ta dacewa da ya'un ce dole sai dai ce qara'atu fi kitabi ma'ana fi harful jarri kitab majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun fi akhirih mana min zuhuriha istigalul mahalli bi harakatil munasaba ina fata an fahimta to kaga kenan zaka kaddara masa da mai wal harakat kenan wannan shine abu na biyu kenan sai na gaba na uku shine me الثالث ما يقدر فيه الضمة والكسرة فقط للاستثقال وهو الاسم المنقوص ونعني به الاسم الذي آخره ياء مكسور ما قبلها كالقاضي والداعي daga nan na uku ma yuqaddaru fihi ad-dammatu wal kasratu faqat abinda shi damma da kasra kawai ake kaddara masa an gane ko ana kaddara masa damma da kasra fakat kadai lil istisqal saboda nauyi nauyi ya hana a bayyana su a fili sai dai a kaddara su wa huwa al ism al manqus shine suna da ake kira al manqus menene suna al manqus wa na'ni bihi al ism alladhi akhiruhu ya'an an gane ko akhiruhu ya'un maksurun ma qablaha shine dukkan sunan da yake a karshen sa akwai ya'un kuma ta yi kasra ga abin da ya riga ita zuwa abin da ke kafinta kasra gare shi kamar alqadi da adda'i to kaga wannan ana kaddara masa me abbammatu wal kasratu amma fataha fa takan kasance fataha ce zahira to haka dukkan suna wanda ake kira al-manqus yake menene al-ismul manqus shine sai ka ce huwa kullu ismin akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha an gane ko kullu ismin akhiruhu ya'un lazimatun maksurun ma qablaha ko ka ce akhiruhu ya'un maksurun ma qablaha dukkan sunan da yake karshen sa akwai ya'un kuma ya'un din nan abin da ke kafin ta lalle kasara gare shi me yasa ya kwatanta maka wannan dan karka je ka ga wani wuri ga ya'un amma abin da ke kafin ta ba kasara gare shi ba a rubutu yanzu idan na zo na yi rubutun da ba wasali na ce alfata ba wasali na yi haka hannun gurin ya wuce tun da ban yi wasali ba balanta na ga akwai alif ko babu to amma wannan yawon din ma qabla alhuwa maksurun kaga kenan wannan baya shiga cikin manqus ba manqus bane ba amma lokacin da nazo alqadi kaga nan gurin karshe ya unce ma abin da yake kafin ta bai gare shi kasra gare shi kaga ko shakka babu wannan ya zama wato ainihin mankus haka adda'i haka alja'i ila akhir ma zakarna sabiqan kun gane ai jamil sai me الرابع ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر وهو الفعل المعتل وهو الفعل المعتل المعتل بالألف نحو يخشى تقول يخشى زيد ولن يخشى عمرو فتقدر في الأول الضمة وفي الثاني الفتحة لتعذر ظهور الحركة الألف جيد نهض ما تقدر فيه الضمة والفتحة abin da ke da damma da fata ake kaddara masa litta'azzur saboda wahalar bayyanuwar ta akai wa huwa al-fi'l al-mutallu bil alif shine fi'ili wanda yake al-mutallu bil alif kamar yakhsha zaidun lan yakhsha amrun fa nuqaddiru fil awwal ad-damma wajen yakhsha sai muqaddar damma wa fi thani al-fatha lan yakhsha sai muqaddar me fatha لتعذر ظهور الحركة على الألف دم ابن من هلا أتي حركة تبين أكان ألف كوت تقدر فيه الضمة فقط وهو الفعل المضارع المعتل بالواو ناو زيد يدعو وبالياء ناو زيد يرمي وتظهر الفتحة في خفتها على الياء في الأسماء والأفعال وعلى الواو في الأفعال
yace na biyar shine ma tuqaddaru fihi dhammatu faqad wanda dhamma kawai ake kaddara masa wa huwa al-fi'l al-mu'tal bil wawi shine wato fi'ili wanda yake al-mutallu bil waw nahu zaidun yad'u wa bil ya nahu zaidun yarmi an gane ko wato fi'ili wanda yake mutallun bil waw aw liya to tuqaddaru fihi ad-dammatu faqat ana qaddara masa damma ne wa tazharu al-fathatu li khaffatiha ala al-ya'i fil asma'i wal af'al ita fataha saboda ba ta nauyi cikin haruffa to takan bayyana fil asma'i wal af'al a cikin sunaye da fi'ilai wa alal wawi alal ya takan bayyana kai alal ya a kan ya in ya din nan tana cikin al asma cikin sunaye wal af'al da fi'ilai wa alal wawi ha kuma ita fata din takan bayyana akan wawun fil af'al a cikin fi'ilai kadai ka kaulika innal qadiya lan yaqdiya wa lan yad'uwa qala allah ta'ala ajibu da'i allah wa qala lan yu'tiyahum allah khaira وقال لن ندعو من دونه ilaha an gane ko wannan abin da ya faɗa na ƙarshe ta zahar fatahatu baya cikin ka'ida ka'ida ya riga ya gama kawai yanzu waɗansu ilal nahawiya wannan shine suke kira ilal nahawiya bayar da sababin da yasa aka yi kaza idan wani ce me yasa aka yi kaza ko me yasa ba yi kaza ba shine yake son ya bayar da dalilin da yasa fataha take bayyana akan ya in ya din tana cikin sunaye kamar me alqadi zaka ce innal qadiya ko ya tana cikin fi'ilai kamar ya qadiya li ya qadiya Allahu amran kana mafa'ula ya qadi ne asali me yasa fata take bayyana akan ya a cikin sunaye ko fi'ilai wannan tana bayyana ne li khiffatiha domin ita ce akhafful harakat an gane ko wa alal wawi sannan kuma fata takan bayyana akan wawun fil af'ali cikin dukkan fi'ili ka kaulika innal kamar ka kalan na du'a ai wawun ce ta bayyana akan me cikin fi'ili nan gurin ba duk tana bayyana ne saboda me li khiffatiha abinda suke cewa su masu wannan bayanin sukan ce anwa'ul harakat guda nawa ne anwa'ul harakat ha da Allah harakat kuma sai ku ce hudu Allah shirye ku da fataha da me da bamma da me da kasra to sukan ce gaba ɗaya a cikin waɗannan haruffa a cikin waɗannan harakat a kaffal harakat ita ce fataha fataha ta fi saukin faɗa mai bi mata kasra sannan ta karshe damma wato damma kenan tana da mai nau'i na nauyi kasra kuma tsakatsakiya take fataha kuma tana da mai sauki wato sauki tsakatsakiya tsanani me amfanin sanin wannan amfanin sanin wannan shine ka iya samun kalma wadda an halatta maka furta ta ko da fataha ko da kasra ko da damma a lokacin menene zai zama fasaha fataha sannan sai me kasra sannan sai me sai bamba yanzu idan ka ɗauki kalmar addalala addalala wannan daɗin musallas ne ko ka ce addalala ko addilala ko addulala duk wanda ka faɗa a larabci ba kai kuskure ba addalala addilala addulala to a wannan lokacin da an halatta maka duka guda uku wanne ya fi sauki لأن لأن الفتحة أخف الحركات والكسرة أوسطها والضمة أثقلها ina fata fahimta fataha ta ta saukin fada a baka sai yasa shi kuma larabci duk lokacin da ya zanto kana da wajahi biyu wajen furta kalma ga wajahin da yake da sauki ga wajahin da yake da tsanani to fasaha shine kai amfani da wajahin da yake me mai sauki sannan kuma zaka iya zuwa ka zo tsakanin haraka a karan kanta da dauri wanne ne yafi saukin fada tsakanin haraka tawawun haraka din nan ta zanto fataha ko kasra ko damma da me da dauri wanne yafi saukin fada dauri to duk lokacin da kalma ya kasance ta duru bainal harakati wa sukun to furta ta da sukuni shi yafi fasaha sama da furta ta da me an gane ko sai dai wani lokaci akan samu waɗansu haruffan da ɗaiɗaikun haruffa a cikin larabci ka yi musu wasali ya fi sauki sama da ka yi musu sukuni ina fata an fahimta da haka sai alqur'ani ya kauce daga sukunin da shine ya fi sauki ya koma ya yi haraka akan kalmar da ya halatta a yi haraka ya halatta kuma a yi me an gane ko yanzu misali kalman sahar ba sihir ba fa sahar a iya cewa saharun a iya cewa me saharun dukkan shi dai ana nufin hasken safiya kafin gari ya waye ina fata an fahimta to kaga anan ya halatta kace sahar ya halatta kace me kace abin nan kace saharun to amma alqur'ani duk da cewa wannan shi yafi sauki sai ya amfani da wannan an gane ko illa ala lutun najjaynahum bi sahar sai aka yi fataha ga me haun ni'matan min indina kazalika najzi man shakar najjaynahum bi saharin a madadin bi saharin to wannan kuma wani abin da a cikin balaga shi kuma daban ko kuma a cikin ilimin kalmomi da haruffa amma dai kawai abin da nake so mu fahimta a nan gurin shine al-fatahatu akhaffu al-harakat wal kasratu awsatuha wad dammatu ashadduha ashadduha wa asqaluha shikenan sai mu takaita a nan gurin wannan abin da ya faɗa a nan gurin gaskiya yana da muhimmanci kuma yana bukatan tara hankali ne ba wai wahalar fahimta gare shi ba a wahalar rikewa fahimta kowa zai fahimta kuma in kana son ka fahimta abu idan ka koma gida sai ka dauki exercise sai kai masa tsari naka na kanka ka rubuta shi da kanka to wannan rubutun hannunka yakan taimaka ka tambayi dukkan wanda ya haddace qur'ani ta hanyar allo yawanci yanzu ko yanzu wani raban shi da allo shekara goma ko sha biyar ko wani abu amma idan ya tashi tuno qur'ani abin da ya rubuta da hannunsa yake tunowa ba abin da ya karanta akan takarda ba wajen takara saboda rubutun hannu yana da tasiri da haka yana da kyau idan mutum ya koma gida sai ya tsaya ya kalle su haka sai ya wada su da exercise ɗinsa kaza saboda kaza saboda kaza balle bane sai kai larabcin shi idan ka fahimci larabcin shi kai sai kai tsarin da shi zaka rike ka haddace ina ba ta fahimta tunda kaga ababai ne kawai guda biyar kuma dukkanin su masu sauki na ɗaya da na biyu dukkanin su tuqaddaru me da miwal harakat shi na farkon ana kaddara da miwal harakat saboda akhiru me aliful lazima ita kuma alifun la taqbalu haraka la taqbalu haraka da zatiha na biyu kuma ba wai dan karshen sa alifun lazima bane saboda karshen sa menene itta salabihi ya'ul mutakallim wa hiya da'iman tastad'i inkisar ma qablaha ina fata an fahimta kaga dan dan kaga mala da nabi cikin sauki da ka zo kan na uku shi ba jami'ul harakat ake kaddara ba yuqaddaru fihi dhammatu wal kasratu faqat saboda ne lil istisqal to a ina ake yin wannan shine al-ismul manqus al-ismul manqus shine kullu ismun akhiruhu ya'un maksurun ma qablaha to kaga wannan tuqaddaru fihi maza ad-dammatu wal kasratu a cikin me a cikin al-ismul manqus wa huwa kullu ismin akhiruhu ya'un maksurun ma qablaha kaga nan da nan ka gama da na uku abin da ya rigima kawai na na hudu da na biyar na biyar tuqaddaru fihi ad-dammatu wal fatahatu ad-dammatu wal fatahatu kaga a can ad-dammatu wal kasratu nan kuma ad-dammatu me wal fatahatu shi ma saboda me litta'azzuri saboda ta'azzur to a ina ake yin wannan shine a dukkan fi'ili mu'tal bil alif a fi'ili mu'tal bil alif kaga akwai abin da yake ismi ne na daya da na biyu da na uku dukkan su menene ismi ne lokacin da ka zo na hudu sai na menene fi'ili ne kaga duk wannan hanyar da zaka samu kai classifying da kanka kenan dan kare rikitar da kai dan fi'ili ne nan ismi ne ina fata an fahimta da ka zo na biyar ma tuqaddaru fihi ad-dammatu faqat wa huwa al-fi'l al-mu'tall bil wawi kaga shi ma nan gurin fi'ili ne kadai al-mu'tall bil wawi na hudu fi'ili ne al-mu'tall bil alif nan ko al-mu'tall bil wawi mana ba ba wahala idan kai wannan kasa kasan kai da kanka da rabe-raben da exercise ɗinka sai ka ga cewa ka sami saukin fahimta